Allahu akbar faradiyallahu anka ya julabi shine fadahu ala sa'idi annabi ya dora shi akan hannayensa laysa lahu ba abinda aka dora shi shi akai illa sa'idin nabi sallallahu alaihi wasallam sai tsuntsiyar hannun annabi kana ba ya ce sai aka haka mai kabari o dai a fi kabari aka je aka zura shi ana shi kabari wa fi riwayatin a wata riwaya قال انس رضي الله عنه انا كلا مسيدا فقد رايتها ناغا wannan yarinya ai aljariya wannan yarinyar da julobi ya aura na ganta wa innaha ita din nan da min an faqi baitin fil madina duk a gidajen madina babu waɗanda suka fi ciyar da talakawa saboda Allah kaf a garin madina kamar gidansu su suka fi kowa taimakon talakawa in dai a garin madina ciyarwa saboda Allah gidansu ne mafi ciyar da talakawa saboda Allah duk cikin garin Madina wannan al-Imam Muslim ya fitar da wannan dogon hadisi da Ahmad a cikin musnadin sa wa alaikum salam ya kamata a da mata yan mata suna kan maganar tsawon nan wani can sahabbai da suna da hakuri yanzu ba shi da hakuri
ai gaskiya ne wai yanzu mace ta ce ita ma ta waye kina nan zai yi kika waye ke yar Canada ce ko ya Amerika kin da dai unguwar da kike dan Allah ku dubi daga kuma street zuwa nan ko da kafa ka toshe ke tuntuni to ke ce zaki ce kin waye da za a yi miki magana ki dake tsawa babbayan Abuja can su suna ba yayin bane amma dai ana iya cewa su in sun yi dama can dai umma ta da asha wa alaikum salam saboda haka bari ku ji duk wanda ke da miji wannan karatun ba da yin zai akai da ka mata kwaya tarama duk wanda ta haka to ya zan ba ta da rabo a lahira jama'a kullum kina iya haifar kanki matsala a lahira su ma ba daga baya manzon Allah da ya ga abin ya ki cin tira ba ai da yana abiya misali duk ku je ku karanta ai da suka rika wa maza aka sai maza suke ta kawo kara to annabi ka gani sai wanda to annabi ka gani yayin da ka mata tsaya ta rama sai Allah ya ce to tun da aka suke ku je ku ba su kashi duk wanda ta duka ma tsaya ba ta kashi haba wallahi tallahi jama'a gari na wayewa sai wannan ta zo da murgudaddan baki wannan an mata targaɗe wannan tun da annabi ya ba da go ahead a dan ba su a buge su haba ai shi kenan maza su suka tashi rana ai alhamdulillah yau a jiya daidai yana shiga gida da sai da hannu ba dan ana sai ce mata yi kaza tana ganin kamar da wasa ne bayan annabi ya ce a buge ai tana cewa da yanke hannu ban kaɗu wala da yana wayewa sai ga su gaban annabi manzo Allah to ka gani wannan sai to ka ga inda ta min da jiki wannan ka ga inda ya fada min baki dan ta ran lafiya ko kuma ya abu kai haka ba ko za a bi ka a ka a duka a fuska sannan ko babban mutum ba shi ne ne zaɓaɓɓun ku ne kamata su yi jini amma dai ko da yi dai ku yi abu je ku ne har ƙur'ani na ce a baku kashi ƙur'ani na ce abu je ku sani Allah kinka mata za su ce o Allah ji ɗan kuma ta ɓarin kusa eh kwarai kuwa eh ka gani Allah kyauta ai annabi yana taushin halin jama'a kuma daga baya tun da abin da ya bayyana a haka shi kenan sai kuma suka daina dan dama bai hana su haka ba kuma ba Allah ne ya hana su haka ba to amma daga sanda hannun ya zo kuma sai suka kiyaye haka za la budda an takuna almu'minatu sadika yanda ka ji din nan ba makawa to haka na gaskiya ya kamata ta zama an gane malamin ku ya zaba miki miji wanda kin san mutumin kirki ne kice san an wata an gane domin akwai manufar da yiwuwa suke da ita kan addini dangane da auren da auren ki tsakanin ki da wani an gane ku Allah kyauta dan ku rinka gane cewa wato a yau waɗanda suke hawa irin waɗannan kujeru su ne malamai masu karantar da ƙur'ani da sunna ya ce ki aurewa da ki ya ki aure shi kawai ba ki san lamarin Allah ba ana yin auren tana iya wata tangar ana faruwa shi ne zai kuma ya aure ki ko Allah ya kawo wanda ya fi wani shi malamin sai ya ce kawai aure ki an gane ko ko dai ku ba abin da shari'a ta zo da shi to haka yanda ka ji ba makawa mumina take in in in ja'aha amrun min Allah in wani abu ya zo mata daga Allah wa rasulihi ko wani abu ya zo mata na doka daga manzon Allah sallama to sai ta miƙa wuya sai ta sallama wa al'anat lahu sai kuma ta kaskantar da kanta ga Allah ɗin wa in lam yuwafiq hawaha ko da ko abin da yazo mata na umarnin Allah bai dace da sarranta ba an gane ku Allah kyauta fa tuqaddimu da'atuhuma ala rida nafsiha saboda haka zaka ga mu'mina tana gabatar da bin Allah da annabi tana gabatar da da'ata ga Allah da annabi akan yardar kanta menene ran take so amma ga abin da Allah ya ce ta so an gane da ran tana son wani abu sai ta ji an ce ga abin da Allah yake so sai cewa abin da'a ta watsar da abin da nata ran yake so jama'ar musulmi kun gane to wannan kuma har maza saboda kaga suna da yawa kakan samu maza yanzu wai mutum sai ya zo yana neman aure amma asalin abin da ke cikin ƙwaryar zuciyar shi da tunanin shi shi ne mace iri kaza yake so shi yana son doguwa ce yana son fara ce yana son mai hanci yana son kaza kuma shi ka kalle shi ba haka yake ba an gani shi ko ba haka yake ba to wanda ke tunanin addini wannan ba shi ke fara zuwa mai a kwakwalwa ba an gani duk irin wannan ya kamata a ce fita a kwakwalen masu halartar majalis na ilimi ka rinka tunanin sai kabila ka wannan ba za ba za manufar da ake da ita addini kai baka ciki a'a wace ce kake ganin wannan haɗuwa ta da ita addini ya ƙara samun wani wata fila mai ƙarfi saboda za mu taimaki juna sosai wurin bin Allah za ta ƙarfafe ne zan ƙara ƙarfafarta sawa'un wace iri ce wannan kai ba abin da ya dame ka ba kenan abin da ya dame ka shine wanda za ku haɗu ku karfafa juna da ƙara taimakawa addini tare kabilar ka take ko ba kabilar ka take wannan duk bai dame ka ba kai wace ce ne za ku haɗu ku karfafa addini ta taimaka maka ka taimaka mata akan ku taimaki addini jama'a kulla ne ku amma ya dai duk dole haka ba za mu bal kai ba ma haka ba لا بد أن تجعل رضا نفسها في طاعتهما dole ne ta sanya yardar kanta cikin biyayyar Allah da annabi cikin yawan Allah da annabi da'a an gane wani ne kika yarda zama saurayin ki eh da aka binkita sai a gane bai da addini da aka binkita sai a gane bai da ɗabi'a to yanzu da an gano sai kice ayya ai an samu matsala alin na ba ku labari wani wanda ya je kaga dama ba don Allah yake ustazanci ba kenan to ya je wurin yarinya ita tana ganin alhamdulillah ustazu ne ga yadda dagaggen wando gashi an ce yana sunna komai yana da fahimta amma da ya je kwana ɗaya kwana biyu haka an yi magana sai su ce ya da iya ni sai ga gemin nan naka kamar ya tsawo da za ka ɗaure rage shi wallahi tallahi jama'a kawai da zai dawo sai ya rage to daga nan sai ta fara fahimtar wannan duran da na dan jawo hijabi na da ya zuba a ƙasa na dan yi sama da shi ba zai taimake ni in komar da shi ba da ba kun gani da ya dawo kaɗan kwanaki sai ta ce da Allah kamar aske gemu mana kawai sai ya share gemu gaba ɗaya yana zuwa da ta hango shi wannan waye ce shi ne ta ce ana munafikin banza munafikin rufi mayaudari da to kai ne zaka ce zo ka ce kana neman mace iri ta ta yaya ne zaka iya taimaka min bin Allah dai ran da nace zan fito da hijabi kenan zaka hana bayan da shi ka aski gini ta ce karan ƙara ganin ke ka ƙofar gidan mu kar ka ba mutane wuri munafikin banza munafikin wafi wallahi tallahi yan matan da aka kuka rinƙe ku rinƙa tunani kuna gwada waɗanda suka zo wurin da gaske ne manufarsa addini ko kuma da kuke zuwa wurin su ku rinƙa gwada su za ka fahimci wannan za ta taimaka maka bin Allah ma ka je sai ka ji ta fi so turare turare e ke da ki san annabi ya ce ba mai fesa turare ta fito ba sai karuwa ko ku ce ko ba kin zama karuwa ce ka ki kara shi kenan wannan sai ka ganta gada gada ba ta fito sai sai ta ce ai na ji wa'azi ne Allah ya tsare ni ai na kiyaye kuma ni ba dan kai ne ba dan Allah ne ka sani shi kenan kawai Allah kyauta hatta ta talawaka na batul yaqin dole ne ma ta sanya yaddar kanta a cikin da'ar Allah da Annabi hatta ta talawaka na batul yaqin har dai ta tsantsani wannan zaƙin sakankancewa da cikakkiyar gamsuwa game da Allah wa halawatul iman har dai kuma ta tsantsani wannan baki da imani din dama wani karanta ba a ba cewa salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbu mara la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yaquda fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrahu ku an yuqdafa fil nar kai ka fi son Allah fiye da komai kuma wannan ba kana son shi bane don wani abu a don yana son Allah kawai kake son shi to ke ba ku haka wallahi tallahi ce kun kiyaye da yawa kun ga aure masu yin shi sukan yi nadama tun kan a shekara saboda shi ya gane wannan dama hijabin ne ba wai Allah take nufi ba da ƙabin ne dama ba da gaske ba ne an gane ku Allah kyauta wasa'ada kuma ta samu arziki fiddin a cikin wannan addini ولا أدري أين هذا الكلام من تلك التي تقدم هوى النفس على أمر الله ni ban san wannan irin maganar wacce ke fitowa daga bakin wacce ke gabatar da san ranta akan umarnin Allah ba ni maganar nan ba san daga inda ta samo asali ba ma ba wani rasuli sallallahu alaihi wasallam ka san yau mata billahi la ilaha illa huwa zaka ji maganganu iri iri da mata ke yi gashi abu ne za ka gaya musu umarnin Allah amma ba ruwanta sai ce ta wasu maganganu to shi ne wannan bayan Allah take cewa ni ban san irin waɗannan maganganu ne daga ina suka taso bane wai asali daga wurin mu ne ko ko wasu irin mutane an gane ku bari ku ji abin da tace fata gudda tarfa an ba'dul ahkam sai kaga kawai ta kauda kanta kan wasu daga cikin hukunce-hukuncen musulunci ana gaya mata kawai sai ta nuna ita bata nasu bata gani ba ma kawai ita ba ruwanta an ce sa jambaki da shafa hoda fesa turare ki fito ba kyau amma mijin kina zaune kin san ustazi ne mai addini ne yana karantarwa amma san da zaki fita sai ki fesa turare yayi magana yayi magana sannan ki fesa sai kar da kai yana kallon ki kau da kanki kawai ki kamar ma baki yana ɗakin ba kuma ki fita a haka jama'ar musulmi kun gani sai ka ga ta kau da idan ta kawai daga kan wasu hukuncen hukuncen musulunci wal awamir da wasu dokoki na musulunci li'annaha domin waɗannan umarnin da dokokin la tunasibu ha ta tana ganin ba su dace da abin da ita take so ba saboda haka ba abin da ya dame ta da su وإذا ما حدثها أحد بوجوب الالتزام بأمر الله وطاعته idan da wani mutum zai gaya mata game da wajabcin lazumta umarnin Allah da yi wa Allah da'a aka da tuwalin hujja tilwal hujja sai ka ji tana kawo mai wata hujja banza bayan wata to ai kaza to ai kaza to ai kaza to yanzu ba shikenan ni yanzu shikenan kayan ne sai ya zama duk a banza kenan ya tara su kuma yanzu saboda Allah biyan yawan kayan nan a ce wai kai kaɗai zan riƙa sa kana kallo ya mana uban kinesiya ko uban wa koko ba shi ne yasa akwatin da za a kawo ki gidan shi da ki abin nan ba tsakanin ki da Allah wa amma mace sai ta ce duk yawan kayan nan yanzu kai kaɗai ne kawai zan to ne amfani in dai kai kaɗai zan ƙasa kana da kuma duk wanda ya zama aka mace shi tare na shi kullum dare raba ya miƙe ta la haula wala quwwata illa billah sai kafa 70 ka rubo kowa ya bacci sannan kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kai kafa 70 ka ka koma bacci duk daren duniya in ya raba ka miƙe ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata in kai 70 sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musifa Allah ta kawo maganin ta Allah ya kyauta hatta tubarra mawqifaha sai ta kubutar da matsayinta sai ta nuna ita dai akan abin ita ba mai laifi ba ce wa fi al-hashmi sai ta kubutar da wannan mugun aikin nata wannan aikin nata mummuna hatta yarda an halbashar ke ta kawo maganganun banza har sai mutum ya yarda da ita haka za ka biyo tana yi fa te ta faɗi te ta faɗi har dai sai to ce shi kenan dai وتجزي بذلك نفسها الأمارة بالسوء كما أكرشي سيتيدد kanta da wannan hujjoji na banza da take kawa ta yaddar da ranta da su ran nata wanda yake mai umartarta da wancan mugun aikin amma ridan lahi amma game da yaddar Allah falatu ba ni ba abin da ya dame ta da yaddar Allah kar ma yaddar ita mara ya bayyana an zo lahira ya abin da ne abinda take nuna yake misalin hal ɗinta wala haula wala quwwata illa billah ita da kanta wannan bayan Allah take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billah yau ko wasu mata aka fiki kai dai Allah ya taimake ka kan mace to kai ta godiya ga Allah wallahi tallahi jama'ar musulmi duk wanda Allah ya taimake shi kan mace ko to ka rinka nafila ta musamman ta nuna ma Allah godiya amma mace sai Allah wa babu umur shar'iyya wasu al'amura kuma na shari'a kan la targabu mar'atu fiha sai ka ga mace ba ta kauna su ko uku ta ce wa babu umur shar'iyya wasu daga cikin al'amura na shari'a kan la targabu mar'atu fiha za ka ga mace ba ta son ba ta kwaɗayin su abubuwa ne da shari'a ta zo da su amma sai ka ga mace ba ta so fitaratan wannan a al'adance ne da Allah yi ta sai ta ga ba ta so wa tab'an kuma a ɗabi'ar mace za ka ga ba ta son irin waɗannan al'amura na shari'a walakin sai dai hada la ya'ni an takra'u hukuma wannan ba yana nufin ta kyamaci kuma hukuncin Allah bane aw tarfudu hukuncin watsi da hukuncin Allah aw tashanni'u ala fa'ilihi ko kuma ta munantar da watan ko kuma ta munantar akan wanda ya aikata ta munantar da wanda ya aikata wannan abin wa zalika wannan abin ku dan saurara da Allah wanda zaka ga mace ba ta so a ɗabi'a kuma zaka ga al'adar mace ba ta so wa zalika misal ta'addud zawjat kamar dai mijinta yawaita mata ya auri mace hudu a ɗabi'ar ya mace za ka gabata su yana da mata a ce zai ƙaro wata a ɗabi'a da al'adar ya mace ba ta su to amma dan ka gabata su wannan fa ba yana nuna tana kyamar hukuncin Allah bane ba yana nuna ta yi watsi da dokar Allah bane ba yana nufin tana munanta wa wanda ya aikata wannan aikin bane a ɗabi'a ce kawai Allah ya ta da shi haka ita ya mace jama'a Allah sa kun gane watan ita ya mace idan ta auri mutum ba wai tana kin hukuncin Allah bane asali ba doko ba dokar Allah bace take ki a'a wata dabi'a ce wanda shi Allah ne yake da ita al'adar mata ne haka an gane ku fabadu nisa za ka samu wasu mata tarfuduhu idan mijinta zai kara aure tana watsi da haka ba ta so an gane ko Allah kyauta watan tafiruhu ko sannan kuma tana tana watsi da shi ita da sai ta ce a san balin ba'du min hunna kai wasu ma a cikin su turgiru zaka ga tana bala'in gaba da a ce mijin te kara aure wa hada khatarun azim to gaba da wannan to hatsari ne shine girma ki ce ba ki san mijin ke ƙara aure da mara musulmi kun gani wannan hatsari ne mai girma domin wani aiki ne daga cikin watan wani hukunci ne zai aiki da shi daga cikin abin da Allah ya bashi damar yi ke kuma kina gaba da haka amma ɗabi'a ba ki so wannan a cikin zuciya ne kuma wani lokaci ma fuskar da za ta ɗan nuna ne ba ki so to amma ki fito karar kira gaba to wannan kuma akwai matsala ya kamata mata ku gane kuma duk wanda zai kara aure ji tsoron Allah wallahi tallahi jama'ar musulmi duk wanda zai kara aure sai a ka'idan musulunci ya tabbata shi ne adalci ba haka ne kawai mutum ke kara aure a musulunci ka san mutanen mu suna da wani abu wai shi abin da ya ɗauka tunda ta bara ta mai rai bare ya ƙara aure to a ƙa'idar musulunci ba haka rai duk wanda zai ƙara aure sai yana da ƙilin zai iya adalci a tsakanin waɗanda ya aura kun ji wannan da yawa mutane suna ɗauka tunda yanzu na samu kuɗi barin ƙara aure kawai wallahi ƙa'idar musulunci ba haka bane ai Allah ce fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba me yace wa in khaytum Allah ta'adilu sai ya ce ne fawahidatan in kana tsoron fara za ka iya adalci ba to ka tsaya akan daya amma in za ka iya adalci to kai biyu ko uku ko wannan biya halatta amma in kana tsoro kana fada matsala ka san ba za ka iya adalci ba to gaskiya kai hakuri da ɗayan dan za ka yi mamakin tangar'a da za ka samu da bala'in matsala da tashin hankali da zaka shiga an tashi kiyama kana zaune da mace ka karo wata kake mata adalci billahi lazi daga cikin waɗanda ke rena kansu a filin kiyama har da wanda ke da mata biyu ya ki musu adalci ya ki wa ɗaya adalci akan ɗaya to amma yanzu mutum zai ga tafi na samu kuɗi wurin ƙara aure kawai za ka ja ma kanka matsala ne ranar kiyama baka sani ba jama'a kun gani saboda haka kai iyayen ka kana kallon manzon Allah fa sai da ya buɗe baki ce in ban yi adalci ba duk duniya ba wanda zai adalci amma idan ya zo ya rabu tsakanin matan shi a gaban kowa za a yi zai ce ko ce ta ɗauki nata suna gama ɗauka sai kalli sama ya ce Allah ka ga abin da zan iya iyakar adalci na yi kar ka kama ni da abin da kuma ya wuce iko na jama'ar musulmi kun gani amma ranar da kake daki kaza sai ka kunso ta yan bakan leda ka sa a cikin babban riga ka shige daki sai gari ya waye ita ta manta kawai ƴaƴanta su ɗauko su wurgi da ita waje waccan ce ta gani sai ga tana ta ɓace rai in za ka je ɗakin ta ko sai ka shiga hannun ka rabbana ta bawo shi to duk wanda ta ce munafiki ainin nake to kalan munafikin in da gaske ne ka riko ta hannun ka karamar ka shiga da ita dakin jama'ar musulmi kun gani ko da haka mutane sai sun yi adalci ba wai kawai tunanin ƙara auren ba a mutum ya rinka tunanin zai iya adalci kuma ka sani kana ɓoye yin adalci kana ta yin abin da zalunta waccan ne amma ɓoye ba ta sani ba to ai shi Allah a bayyana kake a idansa jama'a kun gane in ita ba ta san kana zalunta ta ba baka mata adalci to shikenan da an je kiyama kuma dama nan ne ranar hukunci saboda haka ko da ka ji su mata suna kyama a ɗabi'a suna a al'adarsu suna kyamar mutum ya ƙara aure to da yawa yawansu wannan ɗabi'a su ce wata kuma tana ganin ne tana zaune lafiya da mijinta tsoro take ji kar ka aure wata daga aure ta ku a rinka samun matsala a gidan jama'a kullum kuna zaune lafiya kai ka ka samu kuɗi sai kai aure kana karuwa tun daga karewan shikenan kuma sai a samu matsala to amma mata kuma sai kun tsoron Allah duk da haka kar ku ɗauki wannan karatun cewa malam musa ai ya ce ka ƙara aure ba inda da ce duk wanda ke da hali ya san yana da ikon yin adalci zai ƙara aure domin ba ƙara auren ba ku gaya mana duk yaran da za a yi da su koko tsakani da Allah jama'a kuma kira kina da kalluwa ba ko in ba ƙara in ba ƙara aure za a yi da wannan kallon baki kanin ki zai aure ki ne ko yanki ko baban ki zai barta a gida ne a ɗora mai aure da ita dole wannan zai aure ta kuma yanzu duk gogoyar da ke tunanin dole sai saurayi za ta aura wannan dama cikin mata masu yaudarar kansu ita ce a sauyin farko eh ta ce wanda bai taɓa aure ba shi za ta aura duk wacce ke da wannan tunanin to a cikin masu yaudarar kansu a mata tana kan gaba kuna kallon dattawa gidan dattawa su da abin da ya dame su in dai saurayi da bai taɓa yi da zai zo na ƙasa tun farko ba su bayar ba saboda ya taɓa riƙe aure an gani bari a ɗauki ya a bashi sai su ce a wannan gidan dattawa ne muna jira ne mu ga wanda dama ya taɓa aure mun ga yadda ya riƙe mace in ya zo neman ta ko ba bai zo ba mun za mu nemi ya zo ya neme ta mu bashi Allah kyauta saboda haka to kai sauyin kaji wasu ba su san su baka ya saboda ba san ya kamun ni da yake yake ba jama'a kun gane ko Allah kyauta wata za ka ga musamman masu zuwa karatuttukan addini suna da sassauce ra'ayi game da mazajen su kara aure to amma watan wasu ne daga baya suke zige wannan na fahimci haka ugun wani bawan Allah ne yake yana da mata suna zaune lafiya wallahi mutane har wasa suke mai saboda yanda yake kyautata matar shi yake cewa irin abin da take mai kyautatawa ne ya ja yake mata har yan masallacin mu zaka ga suna mai wasa haka ko ne sai a ce ta ta ma tsalaya ta ma tsalaya kenan duk abin da ya gani da yaro goma sai ya gida bawan mata zaka ga haka wasu kice ne bawan mace to tana kyautata mai ne Allah kafin azumin nan ya je garin su sai wani mutum a garin nasu sai ya ce ya ba shi wata 'ya tasa kun gane wannan ya dawo gaya matan nan tashi ta yi murna ta yi farin ciki saboda tafin yayi ne har ta azazzala sai ya ɗauke ta su je gidan ya ɗauke ta suka je gidan har yanzu ba ya auren ba da aka je gidan ya kalli ita yarinyar nan ya nuna mata wannan matar tashi ya ce kin ga wannan wallahi tallahi tana kaunaki saboda Allah saboda haka ina baki shawara tun yanzu ki sani ita ce uwar ƴaƴana ki kaunace ta kima saboda Allah da ma aka zo sallah abin da ya dinka matar shi ta matsa sai da ya dinka na yarinyar nan ta kalman da ya siya haka karamar sallah nake magana aka zo babbar sallar nan ashe mata suna nan ana cewa o ka ga iya yi ai za ki gani ba dai mace bace za ta shigo gidan nan wallahi suka bige ta to yanzu satin nan da ya wuce zai ce gaya mu cewa wai ta ce in dai ɗa ne shi ba shi gobe za ta takaddata da su rewa Allah wai ta fahimci bai ƙaunarta wallahi kuma ya gaba a satin da yake gaya ne shi yanzu ya inda ne a duniya ce ni ne wallahi ba la ni ba dan abin da ya riga ya kusa ba tun da rabiul awal baya auren yace wallahi tallahi da na fasa saboda muna zaune lafiya amma kaga an zuge ta to galibin mata da kuke na masu zuwa addini wallahi tallahi tsakaninsu da Allah suna goyon baya in ka zo duk da abin na damu su sai su da ni to amma su da ke zuwa su kunna wuta ai da ki san kishiya ba kenan ba dai za ki dawo ta illa ba to tana shigowa za ta tura kira ne kuma za ki ci ai sai ai ta gaya mata wasu kalmomi tun ba ta yarda har a sa ta cikin shubha har ta zo tana yarda sai ta bai tsoro miji Allah to malama dai ta ce idan har za ki gaba da ƙarin aure ki tsayi to kuma haka ya zama haɗari mai girma an ya kuna mawqif min al-hukm shar'i da hadhihi sura ya zama matsayin ki akan irin wannan hukunci na shari'a da irin wannan sura ya zama ke kina gaba da shi to mu musulmi kowa ya sani domin ka ga kirista shine yake mata ɗaya da ya ƙara biyu to bai da wata dama ka ga irin yadda yanzu a musulmi mu gwargwadon yawan matan ka gwargwadon yadda muke girmama ka da ka zo an ce baka da mata sai ga uzuri na ta wannan dai amuja ne kawai ga nan to inda ya waye za ka yi tafiya da ka ce ne wani zo ne karka ne sai ka kawai to a zai zai biya cewa zai tafiya koko an gane amma ka ce mai zo mu je to da Allah kan bare sanar da iyali na to kana da mata biyu za ka ga an fi girma maka dan da ka ce matar ka biyu wanda ya ce sai a ga a kare wannan babban mutum to da zara an ya ce ka ce matar ka uku sai a ce a kai ka kusa kulla kofa kuma dama duk musulman arziki yayi in dai yin turiya yana sa ran lokacin asuba yayi asuba ko ba haka bai shike nan kawai daga nan ko amma garuwa ya raka uku daga nan ko sai ya ci sallah shike nan ka rufe kofa daga nan sai bacci saboda haka duk wanda ya wuce yana ta daya dadi in Allah ya kai shi asuba ya yi yi ta daga nan har nishan Allah ya kai kamar kai shi magruba in kana da hali Allah ya da kai kuma maza a yi sallar isha da kai shine mata hudu shi kenan ka ka kyauta amma ai za ka iya adalci qur'ani haka yace fa hada al-amal kun ga irin wannan aiki na gaba da wani abu na shari'ar Allah yu'ardu sahibahu li khatarin abin yana bijirar da ma'abocinsa ga wani irin mugun hadari mai girma mutum ne gaba kin jike baiwar Allah kina bala'in gaba da mijinki ya ƙara aure to ki sani wannan zai kai ki wani irin mugun hadari mai girma wa huwa bawdahu shine ki da gaba da mutum ke yi li ba'd ma shara'ahu Allah ga wani abu daga cikin abin da Allah ya shar'anta wa dabbaqahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi shi ya dabbaka abu an ga annabi ya aiki da abu mata annabi nawa ba tara ba to ke hudu ce ma zai amma kina da layi kuɗi ne yake so amma kina da sifa to annabi tare fa hada almu'mina alhazara min alwuqu' fi hadha al-amr ya zama dole akan mu'mina ta kiyaye sa kanta cikin wannan mugun al'amari wa idza alimat hada idan mace ta fahimci haka fa yakunu mawqifuha to matsayin ta sai ya zama kenan in dai mu'mina ce mawqifin mustaslim matsayi na mai miƙa wuya ga dokar Allah an gane da amrillahi ga umarnin Allah wa shar'ihi da kuma shari'ar Allah an gane ko to sai a tsaya nan saboda ana tunna mun lokaci yayi wa bi imkaniha an taqula la arghabu an yatazawwaj alayya wa in hasala dalika amma dai wannan gaskiya ku bari a karshe shi yana da alaka da wannan ko ya wa bi imkaniha an taqula kuma da yiwa zai yi ga mace ta buɗe baki ta ce la argabu an yi tazawwaja alayya ni ba bana so bane ya ƙaro aure bayan ina matar shi tana iya cewa ko ni bana kwaɗayin ya ƙaro aure bayan gari sai ta ce amma wa in hasala zalika alsa kun gane mata zai yi mace ta ce la argabu ni ba na so an ya tazawwaja alayya bayan ga ni a matsayin mace ce ce zai karo aure ni gaskiya ban so zai yi mace ta ce haka amma sai ta ce wa in hasala zalika in mumina ce sai ta ce to amma in har haka ya faru ya karo auren fa huwa amrun muqaddaru to lamari ne wanda Allah ya kaddara ya zanni sai in yi gaba da kaddara Allah a'a an gane ko wa shari'in mutabbaq kuma shari'a ce wadda ya dabbaka a ba dabbakawa yayi aiki ne da shari'a duk mai zai kyamaci aiki da shari'a da yi wa radina billahi kuma dama ni tuni mun yarda da Allah Allah ne ya ce to mun yarda kuma da Allah wa bima ja'a anillah haka duk abin da ya zo daga Allah Allah ne wannan ka'ida ce ta zo daga Allah na halaccin ƙara auren nan to mun yi imani kawai ba wani matsala ala muradillah a irin yanda Allah yake nufi na cewa ya ƙara auren yi adalci to mun yarda mun yi imani ba wata matsala wa radina bi rasulillah ko mun yarda da manzon Allah wa bima ja'a ar rasulullah haka duk abin da ya zo daga manzon Allah mun yarda da shi ala muradi rasulullah a irin manufar annabi kun ga dan mulkin mallaka sanda suka zo kasan nan sun samu duk saurayin da ya aure baya kaiwa shekara talatin da biyar a wancan lokaci sai ya kunna kofa shi saɓan na ta yi karanci kwarai a cikin mutanen mu a wancan lokaci yana daga cikin wannan tsarin an gane na capitalism da suka turo shi kasan nan jari hujja wanda dole dole ta sa yanzu mutum ya zauna da mata ɗaya ko yana so ko bai so da musulmi kun gani ba ma tsari an sa mutane cikin halin kakanika da talauci yanzu ga samari nan birjik duk in kaga samari suna azumin litinin da alhamis sha uku sha biyar da wata sun zo shan ruwa sun ɗaga hannu ana ba fa wani abu yake nuna ba mata ce kawai ta gane kama ba yi kuɗi a zai yau ta azumi ka gan shi kullum ya shigo masallaci ya yi nafina ya zauna yana ta tawalu yana ta girgida kai ya Allah wallahi talla a aure ci gaban shi ko zai da kuɗi yana sa wuri ba kuɗi to ya za yi suna an matan da kake gani da niƙabai da hijabai duka an gane ko tana ta azumi tana ta nafila tana ta hadda qur'ani kullum ka ga ta daga ne tana addu'a billahi da miji take ne ba la su ma ba abu ne ka tawassuli da wannan Allah ka miji ba ne ya halatta an gane ko Allah kyauta wannan hali da ake ciki Allah ka kawo fita haka za ya jibu an yakuna mawqifin mu'mina as-sadiqa wannan haka ya kam ya wajaba matsayin mu'mina ya zama yadda da hukuncin Allah akan da kaddara Allah Allah ne ya kaddara duk da ban so tunda Allah ya kaddara na yadda da hukuncin Allah haka ya kamata matsayin mu'mina watan mai gaskiya imanin ta ya wajaba haka ya wajaba matsayin mu'mina ya zama لا تؤثر في حد آيات المغرضة واتن كراي كراي نما سوجا دروبي باسا تاسيري أكانتا سوني تورا كو أمبوكو أنغاري كاوي أمبوكو سواكا سكي musamman ko masu aikin post suna da suna wannan matsalar ya zama kamar wata ka'ida mutum sai dai tsaya da mata ɗaya kawai kamar fasto an gane ko ta wanka ci kirista kana da hali za ka iya adalci amma ka ki ƙara aure dan Allah ya rana kake so a yi da su ya kamata a ce wanda yake da hali billahi la ilaha illa wa rike mace hudu ya tausaya shi shi bai ganin ƴaƴan da ke gaban shi jama'ar musulmi kun gane kuna kallon waɗannan duk da annabi ya aura gaba ɗayan su ma wace ce annabi ya aura saboda wata soyayya saboda tausayawa ne kawai wallahi dukansu duk wacce ka ganta a matsayin mata annabi akwai wani abu na tausayi da ya ja ya aure ta jama'a kun gani to kana da hali za ka iya adalci ka gina gidanka tsakaninka da Allah maza ka kulle kofa eh wannan za ka taimaki 'ya'yan musulmi ne saboda tausayawa da kake ga su suna ta yawo suna hadda qur'ani ga niqabi ga hijabi ga kufa zani jama'a musulmi suna zuwa wa'azi suna zuwa lacca karatuttuka duk islamiyya suna zuwa to wannan sai ka tausaya mata sai ka aure ta kuma in ta yi gidanka dan kuskure da ka ce ke tausayin ki fa na jira aure ki to shikenan lanin da ka samu ya rushe shikenan kawai a da lalace baka da komai auren Allah ka zubar da ladan wal musalsalatul mudallila da kuma waɗannan fina-finai waɗanda za ka gansu ɗaya bayan ɗaya masu ɓatar da mutane waɗanda a cikin su ne ake shirye fim ɗin da mace ke ɗaukar ra'ayin ba ce da mijin ce ƙara aure ba tana jin zai ƙara aure a fim ko hausa fim ne za ka nemi sai ta je wurin boka ta je wurin ɗan tsubu ta je wurin mai sihiri aikin kenan wa tas'a li'fafil minat a'a tana yin aiki ne ita mumina saboda kamewa saboda kame ɗan uwanta mumine wal iksar min zurriyatil mu'minin da kuma yawaitar da zuri'ar muminai alladina sai bahi bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-umma yawm al-qiyama waɗanda manzon Allah da sallu zai ma al'umomin da suka wuce alfahari da waɗannan yaran da za a yawaita samun su a gida ranar kiyama kuma a ce misali ce a sa littafin na aiko to ga yana an sa sun jin doki malam da wai ne hukuncin kare da mazinaciya shi ne mai laifi ce kawai ta bari in kuma ta ki bari shi kenan akwai wata tukunya ko akwai wani tanda tun daga cikin kabari da Allah ke tara su cikinta an gane ko ko cewa sai mai gani me ya bambancin kariya da mazinaciya a duk ɗaya ne to me kariya me ya mazinaciya a duk ɗin ta ce in an ce kariya ana so a fito da abin da ka fitin da ita an gani ma'alaikun islam to to kun ji mazinaciya ita ce wanda ke a gidansu amma karo ita ce wanda ke zuwa ta kama daki a wani gari to mala ya fito da dan abin da dan gyara to amma dai dun ne ne ina so a faɗakar da wasu mazaje babu abin da ke hada su da matansu illa sun menene illa illa su bukace su ina nufin ba sa wani wasanni da matansu to wannan kuskure an gane ba ku zo da zuwa mata shiri ko ya ɗanyi mata murmushi ko a haka za ka je ne kamar kamar abin nan a awa to akwai ma abin cewa sun ka kamar mataka koko ai za ka shiga kawai ta ta hango haƙoranka kawai kana da abin nan amma ka shiga a bartaki ba ke wannan kaɗan nan da murmushi mace na jin daɗi in za ta wuce kaɗan taɓa ta haka kaɗan buge ta ta ganta za ta taka mutane yawa to mace na jin daɗin wannan wala ku rinka kula sanda za ta wuce kawai kaɗan ɗaga hannu kaɗan buge ta haka za ta taka mutane mata gani to sai ga ta ji daɗi ya ta wannan ta ce ka yi magana a kan turaren mace tafi turaren ka yi magana a kan sa turaren mace ta fito da shi malam in sai da za ta fito wajen shi fa ta sa don jawo ra'ayinsa ya aure ta to wannan sharrin shi mafi budurwa ce za ta zo wurin saurayi amma sai ta fi so turare wai don ta ja ra'ayin shi ya aure ta to laifin wannan ma fi girma Allah kyauta ki kiyaye kawai watan bari ku ji su mutane abin da basu ɗauka abin da basu gane ba shi ne wai da saɓan Allah ne ake so a ja ra'ayin wani kawai a ba abin da shari'a ta ce an gane tun da ganin zai gane to mewa zai fara suranta to dama haka kike tun da shi ne addini ne mewa kuma duk wannan taɗe taɗen za ku za mu zo mu karanta dama wannan taɗe taɗen ba kyau mutane ne suke abu su an gane amma da ya halatta ka je ka ganta ta ganka inda bukata kana iya zuwa ka ƙara ganinta an gane kuma sanda za ta zo ka ganta ke ki ji tsoron Allah babu inda a karatu aka ce ki zo hijabi ki sako ni kaji da mutum ya zo yin ki da nufin ya aure ki ba wani karatu ne wannan karatu sai ga mutum ya zo yin gama ci da nufin yana so ya ganta in Allah ya daidaita ya aure ta wai kuma sai ki zo hijabi wata ta sako ni kaji saboda hauka wannan aishi ne ku karanta cikin sunna ai idan mutum zai zo ganin ba cewa ka zo ku cewa ka yi zo ku tafiya ba a'a ya t-shirt za ki samu ya t-shirt ita za ta sama ku karanta wannan hadisi a rusena ai ga na a cikin sunna mujallaji na biyu sai ki sami ya t-shirt sai ki sa ki ɗaure zanin ki ko kuma ki sako skirt in kin ga dama ki sa ɗan kwana in ma baki ga dama ba ki sa ki ta waka ba ai dama mai ɗabi'a mai addini ake ba dama ya zo ganta in ya ganta ya gaba ke ne ba ba zai je ya rinka maganar banza a kanta an gani wallahi tallahi ku je ku karanta wannan ko a jikin abu sai dai ai za ku ai na so a ce mun samu dama mun karanta littafin na ana da ba ku gani dama dangane da 'ya'ya mata mutum ya je gano su in yana da nufin auren su malaman musulunci sun kasu kashi uku wasu suka ce abin da ya halatta ya gani daga fuskar ta sai tafukanta wannan su ne mafi yawa amma ba suna kan daidai ba ne kashi na biyu su ne suka ce a'a za ta fito ne wanda daga nan dala ɗanta haka ba sai ta rufe su ba daga wuyanta zuwa sama ba sai ta rufe ba daga ƙasan gwiwanta zuwa ƙasan nan ba sai ta rufe ba waɗannan ba su kai na farkon yawa ba amma dalilan su ya fi ƙarfi kashi na uku to dama su an yi saɓani da su yan zahiriya ba a kallon su domin su sun ce saboda wani hadisi da annabi ya ce hadisi ne ingantacce asali idan da abin da za ka kalla ya ja hankalinka ka aure ta annabi ya ce